ya ce alharf ya riga ya gabata a baya cewa alharf fil lugha shine ne الطرف جيفا أبو سيد وفي الاصطلاح معنى الحرف ما دل على معنى في غيره كل لفظ دل على معنى في غيره أو كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره هذا هو الحرف فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الحكم ولا دليل الفعل wato alamar da ake gane harafi da ita wanda da mun kalli kalma mu gane harafi ce ma la yaslu ma'ahu dalilul ismi dukkan lafazin da alamar suna ba ta ingantuwa in an sa mata ita wala dalilul fi'li haka kuma alamar fi'li ba ta ingantuwa in an sa mata ita mun yi bayani a baya alamomin suna daga cikinsu akwai at-tanwin daga cikinsu akwai al-khafd akwai kuma al-alif wal lam akwai kuma dukhulu huruf al-khafd to idan muka dauko ɗaya daga cikin alamomin nan muka sanya wa kalma ta ki karba to sai ko mu dauko alamomi na fi'ili wanda su kuma alamomin fi'ili mun riga mun yi bayanin akwai qad akwai sin akwai sawfa akwai dawo ta alif sakinan ko ko mu ɗauko su ko mu sanya haka kuma in muke karba ko kuka ne ya zama mai harafi abinda duk in an bashi alamomi na fi'ili ba zai karba ba in an bashi na ismi ba zai karba ba to ko ka san ma'anarsa ko baka san shi wato ya zama harafi ne ina fatan kun fahimta wato kaga shi ya fi saukin fahimta dan shi ba a kidan ba masa waɗansu alamomi wanda an ce mutum ya lura da su dan ya gane su na'am sai ce mu bisani wa aqulu يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل لأنه لا يجب دخول علامة من علامات الأسماء المتحرفة ولا غيرها عليه ولا غيرها عليه كما لا يجب دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه ومثاله من ونسبه من وهل ولم هذه الكلمات هذه الكلمات الثلاث ظروف لأنها لا تقبل أن ولا التنوين ولا يجوز وجود حروف الخفض عليها ولا يصح أن تقول المن ولا أن تقول من ولا أن تقول إلى من وكذلك بقية الحروف yayi wa aqulu yatamayyazu al-harfu an akhawai wato shi harafi yakan sha bamban daga sauran dangin sa biyu al-ism wal fi'l wato sune ismi da fi'li yakan sha bamban da su bi annahu la yasihu دخول علامة من علامات الأسماء المتقدمة ولا غيرها عليه بايا إنجنتا shigar ɗaya daga cikin alamomin da suka shafi ismi ko waninta a kansa kama la ya fi dukulu alamatin min alamatin af'alin nafi sabaka bayanuha alaihi kamar yadda baya inganta shigar ɗaya daga cikin alamomin fi'ili a kansa alamomin fi'ili kuma allafi sabaka bayanuha wanda bayanin sai gabata kun gane ko duk kalmar da la yasihu ma'aha dalilul fi'li wa la yasihu ma'aha dalilul ismi fa hiya harf sai ta ne wa misaluhu min idan an tambaye ta mai nuna misalin harafi sai ka ce min wa hal da kuma hal wa lam da kuma lam wato akwai banci tsakanin abu da misalinsa idan na ce ما هو الحرف sai ka ɗaga hannu sai ka ce min ko ila ko ala ka ga baka ansa tambaya ta ba dan ni ina tambayar ka ne ka yi bayanin hakikanin harafi kai kuma sai ka kawo min ne misali sun surga ma ɗan su ɗalibai ba sa fahimtar wannan sai a ce ma huwa harf kawai sai mutum ya cigaba da kawo misali in ce ma huwa fi'il sai ce yazhabu yabtasilu yakhruju yadkhulu duk wadannan ba musu ba su ile ko amsala ta kawo misalai ta kawo mu amma idan nace ma huwa al-harf sai ka ce kullu lafzin dalla ala ma'anan fi ghairi sai in ce ma misaluhu sai ka ce min ila ala an an gane ko ma huwa al-fi'il kullu lafzin dalla ala maza على حدث وعلى نعم على حدث مقترن بزمن دل على حدث مقترن بماذا؟ بزمن انت مثاله هذا يتصل يذهب يخرج قرأ ذهب الى اخره to kaga abu daban misalin abu kuma daban to kaga da ya bayani sai kuma yace wa misaluhu min wa hal wa lam duka waɗannan harufa ne fa hadhihi al-kalimatu thalath furu waɗannan harufa guda uku dukkanin su harufai ne waɗannan kalmomi guda uku su harufa ne li'annaha la taqbalu al domin kowace ɗaya ba ta karban al a cikin wala tanwin ha kuma ba ta karban tanwin ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها ko ba shi halatta ɗaya daga cikin hurufin khaf ya shiga cikin wannan kalmar li'anna ala taqbalu al dan ba ta karban al wala tanwin ko ba ta karban tanwin wala yajuzu dukhulu harf al khafd alaiha na'am wala yajuzu an takuna al min amma da min sai ka shigar da alif da lam ka ce al min bi halatta ba ولا أن تقول منون منون كتجد تنوين ولا أن تقول إلى من أنجانيكو وكذلك بقية الحروف هكذا كان صلى الله عليه وسلم وأيضا لا يصف أن تدخل عليها السوق ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة تحرم.
ممتاز. وأيضا كما لا يكون أن تدخل عليها السين فاش هلتا تشغل مثل السين ولا سوف كو سوف ولا تاء التأنيث الساكن كو تاء التأنيث الساكن ولا قد كو كما قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة تفيلة ko wananta cikin abubuwan da suke nuna cewa kalma din nan fi'ili ce duk alama da suke nuna kalma fi'ili ce to in ka shigar da cikin harafi ba za ta shiga ba kamar da dukkan alamar da ke nuna wannan kalma ya sumi to in ta shigar da wannan alama cikin harafi ba za ta shiga ba wato bi kulli ijaz al harf huwa ma la yaslu ma huwa dalil ismi wala dalil ismi to amma yadda malam yayi wannan bayanin haka zai iya rikitar da mu domin wani na iya kallon wannan in ce masa ma huwa al harf sai ce al harfu ma la yaslu ma huwa dalil ismi wala dalil ismi idan haka ya bani hakikanin tarihi a gaskiya bai bani hakikanin tarihi amma da tambaya ne ma alamatul harf sai ka ce alamatuhu an la yasluha ma'hu dalilul ismi wala kaga wannan shine an domin a nan gurin ba harafin yake so ya mana bayani ba abin da yake so ya mana bayani alaman gane harafi kaga harafi daban alamar gane shi daban kamar yadda da ya bayani ismi kullu lafzin dalla ala ma'anar fi ghairihi ghayr muqtarin bi zaman kaga ismi kenan misaluhu zayd ahmad kaza kaza ila akhirih sai ka ce ma alamatuhu sai ka ce alamatuhu al-khaf at-tanwin dukul al-alif wal lam dukul al-huruf al-khaf kaga nan gurin al'amuran ne guda uku al-ism misalul ism alamatul ism كما يدعى الحرف مثال الحرف علامات الحرف الفعل مثال الفعل علامات الفعل wato idan mutum bai lallabe su wani lokacin sai shigar da wani cikin wani idan an tambaye shi an sa ko wajen jaraba aka ce me kaza sai ka manta sai ka shigar da wancan a madadin wannan gashi ka san abu amma ga fala ko rashin jera tunani ɗaya bayan ɗaya to sai ka ta wahalar da mutum yasa a cikin karatu ba abin da ke da muhimmanci illa jera masail wato mas'ala kaza sannan kaza sannan kaza sannan kaza tartib na masail yana da muhimmanci a a harkar karatu ko ilimi an gane ko to sai ce ne
ne ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام يحكم فيه يحسن السكوت عليه النقل الفيل ينام فهم الحديقة الأرض الماء يأكل الثمرة الفاكهة يحسن بذاته
malam gashi nan da yake ba kullu kalimatin min al-kalimat al-atiya me fasarar sa da Hausa ba kullu kalimatin min al-kalimat al-atiya ka sanya kowace kalma kowace kalma cikin wannan mai masu zuwa ka sa ta في كلام مفيد يحكم السكوت عليه wanda yanan ya shiru a kansa ya inganta ko ba haka ba wato kaga tamrin abin nan tamrin ne gwaji ne ko test shi ne tamrin am sai kawo kalmomin ga su ko yake so ke kasa cikin zance akwai annakhla akwai alfil akwai yanamu akwai fahima akwai alhadika akwai al'ardu akwai ya'kulu akwai as-samara akwai alfakiha akwai yahsulu akwai yuzakiru a cikin wannan kalmomi akwai da baka san ma'anarta ba idan akwai wanda bai san ma'anar wata kalma ba cikin su ko faɗa alfakiha kayan marmari shi da alfakiha kamar lemo ayaba wanda da sauran alfakiha jam'in su fawakih Allah ce fawakih wa hum mukramun fi jannatin na'im kamar yake wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun fakiha kenan ta marmari sai ne a kafin ka wani da yake ko nasu ko menene an-nakhla an-nakhla tun ita ce da dinu guda ɗaya kenan idan suna da yawa sai a ce an-nakhl an-nakhlu an gane ko annakhla guda daya annakhu wato in suna da yawa haka akan ce annakhil haka ana nufin da itacen dabino wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana wato cikin larabci akwai yalwar harfi kaga annakhl ko annakhla itacen dabino at-tamr shi dan dabino an gane ko dan dabinan ko musamman busasshen sa irin wanda ake sarwa a kasuwa ana auna mudu mudu shi ne attamr in suna da yawa in guda ɗaya ce attamr an gane ko amma da yawa attamr kaga itacen sunansa daban dan kuma sunansa daban to ko da a cikin dan kuma nau'i nau'i ne a cikinsa kuma akwai albala akwai kaza akwai kaza akwai zan duk dajin mai kiri sai ko me waye ya tambaye wata kalmar daban idan an ce ya hasudu wato yana girbe abu daga alhasad da sad shine girbi duka abin da za a yanke gaba ɗayansa ya hasudu wato yana girbe abu na'am karka da musu nake a san ma'anonin su tukuna kafin mu zo kan abin da kai tambaya aha eh idan an ce alhadika wato lambu yawanci wajen suka ce gona amma ba a kiran suna hadika suna hadika sai in lambu ne wanda kayan marmari ne da fulawoyi furanni masu kyan gani su ne hadika an gane ko da haka Allah alkawarin su cikin aljanna hadika haka alkawari wa hadaifa a na ba mu kawai ba su rabu hada'ik jam'i ne na kalmar hadisa guda ɗaya kenan hada'ik din suna da yawa wai kuma yake magana yuzakiru wato yana fita fitan karatu shine muzakara zakara fi limadi yuzakiru fi limudari muzakaratan ita ce muzakara fitan karatu alfil giwaye idan guda ɗaya ce fiyala alfiyalatu guda ɗaya alfiyil suna da yawa ke eh a muzakkira daban duk da cewa tujiyan kalma ɗaya ne ya haɗa المذكرة هي التي تذكرك وتمذكرة كمان عند أوت wani littafi da aka aka baka na darasi dan ya sa ka rike karatun da aka dora ma malami bayan ya muku lakka ya muku lakka sai ya muku ne idan ba ku takaddu da za ku rike dan ku yi bitan yawwa kaga muzakkira ita tana tunatar da kai ne dan abin da kamar da darasi ko ka leka ne muzakkira da aka aka kanta muzakkira da wannan ta zakkiru sahibaha larabcin zamani ne as-samara dan itace shine as-samara dan itace wato wanda yake ba dangin kwaya ba ta kamar mangoro tsani kamar lemo ɗa ne lemon tsami ma ɗa ne biyu na shiga cikin mai samara wato ɗan itacen da ba dangin ƙwayawa ba kamar gero ko ko da ke hausa ma da an ce ɗan itace kowa ya riga ya san cewa ya fita daga wancan dangi na'am eh wanne الثمرات الثمرات شنو جمعها kulika tana da ayoyin alkur'ani ne ba wanda ya kawo aya da samarat suke ciki banda wanda na kawo dazu banda wanda na kawo dazu eh ayan ne suna kawo dazu min samaratin nasibi da haka ai da a ba wannan ai wannan guda ɗaya ne min samaratin ولهم فيها من كل الثمرات يا إيدي ومغفرة من ربهم كما نفسان جميل ها ها ايه من الثمرات wannan kenan na kasa kuma malam gashi nan yake ba kullu kalimatin min al-kalimat al-atiya me fasarar sa da Hausa ba kullu kalimatin min al-kalimat al-atiya ka sanya kowace kalma kowace kalma cikin wannan mai masu zuwa ka sa ta fi kalamin mufidin yahsin sukutu alayhi wanda yan ya shiru a kansa ya inganta ko ba haka ba wato kaga tamrin abin nan tamrin ne gwaji ne ko test shi ne tamrin am sai kawo kalmomin da su kowace so ke kasa su cikin zance akwai annakhla akwai alfil akwai yanamu akwai fahima akwai alhadika akwai al'ardu akwai ya'kulu akwai samara akwai alfakiha akwai yahsulu akwai yuzakiru a cikin wani kalmomin akwai da san ma'anarta ba idan akwai wanda bai san ma'anar wata kalma ba cikin su bai faɗa alfaki ha kayan marmari shi da alfaki kamar lemo ayaba wanda da sauran alfaki ha jam'in su fawake Allah ce fawaki wa hum mukramun fi jannatin na'im kamar yake wa fakihatin mimma yatasayyaru wa la'an tayrin kuma ya tafi faki a kenan ka mamani ta ne a kafin ka wani ya ce ko nakla ko mene an nakla an nakla tun ita ce ta dino guda ɗaya kenan idan suna da yawa sai a ce an naklu an naklu an gane ko an nakla guda ɗaya an naklu wato in suna da yawa haka akan ce an nasil haka ana nufin da ya fita kan dabino domin samaratun nasili والآناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وتجد larabci akwai yalwar harshe kaga annakhl ko annakhla ita kan dabina at-tamr shi dan dabina an gane ko dan dabinan ko musamman busasshen sa irin wanda ake farawa kasuwa ana auna mudu mudu shi ne at-tamr in suna da yawa in guda ɗaya ce at-tamratu an gane ko amma da yawa a tamr kaga itacen sunansa daban dan kuma sunansa daban to ko da a cikin dan kuma na nau'i nau'i ne a cikinsa kuma akwai albala akwai kaza akwai kaza akwai zan duk dabi mai kiri sai ko me waye ya tambaye wata kalma daban idan ake ya hasudu wato yana girbe abu daga alhasad da sad shine girbi duka abin da za a yanke gaba ɗayan ya hasu wato yana girbe shi na'am karka da mutum nake a san ma'anonin su tukuna kafin mu zo kan abin da kai tambaya aha eh idan an ce alhadika wato lambu yawanci wajen sukan ce gona amma ba a kiran suna hadika suna hadika sai in lambu ne wanda kayan marmari ne da fulawoyi furanni masu kyan da su ne hadisa an gane ko dan haka Allah ya alƙawarin su cikin aljanna hakika haka alƙawari wa adaika a anaba na kawai ba su adaik dangi ne na kalmar hadisa guda ɗaya kenan adaik sun suna da yawa wai kuma yi magana muzakiru wato yana bita bitan karatu shine muzakara ذاكر فعل ماضي يذاكر فعل مضارع مذاكرة وتكون مذاكرة بيتا كرتي الفيل جيوي idan guda ɗaya ko fiya la alfiya na su guda ɗaya alfiyin suna da yawa ke eh a muzakkira da ɗan duk cewa kujiyan kalma ɗaya biyu haɗa su almujassira huwa allati tuzakkiruka wato mujassira kamar handa out wani tabu da aka aka baka na darasi dan ya baka rike karatun da aka dora ma malami bayan ya muka lakka ya muka lakka sai ya mutu idan ba ku takaddu da za ku rike dan ku yi bitan yawwa kaga mujassira ita tana tunatar da kai ne dan abin da kamar ta darasin su kalle ta ne muzakkira da aka aka kanta muzakkira da wannan ta zakkiru sahiba larabcin zamani ne as-samara sai ita ce shine as-samara dan ita ce wato wanda yake ba dangin kwaya ba ta kamar mangoro tsani kamar lemo tsani lemon tsami ma ɗa ne duk yana shiga cikin ne samara wato ɗan itacen da ba dangin ƙwayawa ba kamar gero ko ko da ke a kuma da an ce ɗan itace kowa ya riga ya san cewa ya fita daga wancan dangi na'am eh wanne الثمرات الثمرات شنو جمعها؟ ولك تنادى da ayoyin القرآن بس ba wanda ya kawo aya da samara su ke ciki ban da wata na kawo ɗazu ban da wata na kawo ɗazu eh ai ne na kawo ɗazu min samaratun nasibi da haka ai da a ba wannan ai wannan guda ɗaya ne min samaratun ولهم فيها من كل الثمرات يا إيدي ومغفرة من ربهم كما نفعل جميل ها ها ايه من الثمرات wannan kenan na kasa su a wannan wanda ya fada a wannan wanda ya fada daban ne daidai da na shi الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به فاخرج من الثمرات لكلكم دي دي ne da daga ne ne sai kawo jami'i yana nufin bukura bukura da kuma ne kullu ma rizqu min amin samaratu rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl wannan gurin da sai mun muku cewa duk kalmomin nan ba abin da ya fi Qur'ani tara kalmomi na larabci da haka idan mutum ya haddace zai samu fa'ida mai yawa ga fa'idan ka haddace littafin Allah ga fa'idan ka san addini ga fa'idan kuma ka samu jarin larabci ina fatan kuna fahimta ka ga kenan sai a mutu haddan qur'ani eh sai ne duka mun fahimta waɗannan ko eh eh suna cikin fakiya kuma suna cikin samarat eh yanzu ga ina bi ma ba suna cikin fakiya ba kuma suna cikin samarat نعم alfil su ne giwaye idan da yake alfiya na su da da yake to da kyau yan sai mai aikin kenan ya ce ba a kulla kalimatin yana kalmatin atiya fi kalamin musidin ya kuma sukutu alaihi an nakalati wa zai sa ta cikin zance mai amfani na'am النخلة شجرة طويلة ممتاز هذه جملة مفيدة النخلة شجرة طويلة ممتاز الفيل alfil yarkudu wato tunda muke alfil da yawa suna da yawa ba za mu ce yarkudu ba sai da muke farkudu sai mu ba su lamirin mu'annas jam'i na biyar mu'ukkana a cikin fi'ilinsa ana ba shi lamiri kamar mace ne duk jam'i na wanda ba masu hankali jamil gidan alfil farkudu da na ji tsoron karo ne ce alam farkan fa'al rabbuka bi ashabil mutin kaga ya ci bulu dan ba wata jimla mufida da ta fi wannan kan ko na'am sai mu mana الطالب ينام ممتاز سوف فهم فهم الطالب درسه ممتاز الحديقة نوع الوضوء والحديقة جميلة نعم أه. ثاني الأرض إيه؟ الأرض واسعة ورجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ورجل أرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ممتاز الماء الماء طاهر وجو يأكل ممتاز الثمرة الثمرة تكفي تسقط الثمرة إذا ما تكفي عند الثمرة مؤنث تسقط الثمرة وتتنا فطور بسم الجميع طيب الفاكهة ممتاز نحب الفاكهة كلنا نحب الفاكهة يحصد يحصد فالله القمح يذاكر يذاكر يذاكر الطالب الدرس يعني هذا أي شيء يا جماعة ضعف المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة بها المعنى ممتاز وبين بعد ذلك عرض أجزاء كل مثال مهم.
ونوع كل شيء to ku lura da abin da ya kawo yace ya ba'atul makanil khali al makanil khali wurin da ba komai wurin da yake empty ka sanya a wurin da ba komai min kulli misalin cikin duk misalan da ke tafi min al amsalatul atiya cikin misalan da ke zuwa ka sanya ne kalimatan yatimu bi al ma'ana wata kalma wadda da ita ma'ana za ta fita a yanzu babu kalmar an bar wurin haka to zancen ba zai tsaya daidai ba sai in an sanya kalmar da ta dace to ake ka yi amfani ka tunano wace kalma kake ganin ta dace wa bayyin ba da zalika adada a jaza'i kulli misali sannan kuma sai ka bayyana mana kowane misali juz'i nawa ya kunsa ma'ana adadin kalmomi nawa ya kunsa wa nau'a kulli juz'in kuma kowane nau'i na kalma sai ka faɗi nau'in da yake fi'ili ne ka ce fi'ili ne inda yake ismi ne ka ce ismi yanzu misali bari in muku na daya yace ya hafazu sai ce addarsa sai mu ce ya hafazu talibu addarsa kaga mun sanya kalma da sadaki to idan matambayi tambaye mu sai mu ce hadhihi al-jumla tahtawi ala thalath kalimat kalmomi ne kenan uku al-kalimatu al-ula yahfazu wa hiya fi'lun والكلمة الثانية الطالب اسم والكلمة الثالثة الدرس اسم abin da yake nufi kai kenan wato ayyuka ne za ka yi aiki uku farko ɗora kalmar da ta dace ma'ana ta cika to kirga mana adadin kalma nawa ce sannan bayyana mana kowace kalma wani dangi take shiga dangin fi'ili ce ko ismi ko harafi ba zan fara daga nan wajen na'am malam ba zan fara da shi darasi na ba na yi muku ya faru talibin darasi to na kuskure to wanda zai iya wannan gefe wani gogo a karfi na ba mutum ko ba ko kuma ko zama a dama na ko ba haka ba na'am bismillah ma يحرس الثور الأرض جميل جدا الثور ده مجنة بجنوسة يحرس بالساء نومي وايتنا يحرس الأرض ينا نومي كذا ما لك وين يكون في ذاكو لا إله إلا الله مجيب أنا أقول جدو الثور الفيل الإنس الجميل kyau yasbahu fil nahri
samak
ya kai ba a saka ba yasbahu samaku fil nahri to ya zo mai kenan wato yasbahu yana ninkaya ko iyo asibaha shi da ninkaya a cikin ruwa yasbahu samaku wato kifi na ninkaya ko iyo fil nahri cikin kogi to ya zama adadin kalmomi nawa ne kenan eh kalma ta farko ita ce yasbahu ta biyu as-samad ta uku bi sannan ta hudu annaha kaga arba'u kalimat to kalma ta farko ita ce yasbahu ayyu nau'in min anwa'il kalimat fi'l as-samad fi an-nahr jamil sai tasuru fil bihari ممتاز تسير السفينة في البحار السفينة بيجي روجل يصنع بها تأتي السفن السفن وده السفينة تس- تسير السفينة في البحار وتجي روجل tana tafiya a cikin teku sai dai kace yana tafiya in ka zo fasaran Hausa amma su a larabci jirgin ruwa mace ne ala kulli hal tasiru fi'il as-safina ism fi arf al-bihar يرتفع في الجو من هنا يرتفع في الجو اه اوكي الطيب ير الطيار اه الطائر ياي الطائر بس نقول هنا يرتفع yana tashi sama ko fil jawu cikin sauran sama shine aljawu kamar yadda yanayi ana kiran shi aljawu sanyi zafi da ce aljawu yawon bari ko har a don idan ka ce a tsayyar ne mutuncin jirgin sama kenan shine a tsayyar mutuncin jirgin sama kenan um, yaksuru bi biladi misr menene yaksuru bi biladi misr annakhil a to ai wannan to jumla ta yi a jumla ce amma kana tabbata akwai dabino da yawa a misra alkutunu mumtaz auduga su tafi yawa a misra dan suna noma auduga su su kusan don afirka da za a samu wanda suka fi su noma auduga alwalid alabnihi alwalidu alabnihi eh yabki alabnihi jumlar ta yi sai mu san me sai ke kukan ba to sai alwaladul mu'addab الولد المعدب تكون كلمة ديك وأيجي بكاتا يفوز الولد المعدب يفوز haka ne amma kila sun yakin zancen da za a kawo masa abin da ba annan ba kefi mahbub ya zama to mahbub alwarad al mu'addab mahbub bin tas as-samaku fil ma'i eh ya'idu samaku fil ma'i na'am ali az-zahra ya kafahu ko ya kafufu da an ce ya kafufu yana tsinka ke domin ta wannan yayi بين الأفعال الماضية والأفعال المضارعة وأفعال الأمر والأسماء والحروف من العبادات الآتية وأنا كربو تاذاكي أن كتن باية ديوة ما جعل الله لرجل من قلبين في بيته يحرص العاقل على رضا ربه في دنيا كأنك تعيش أبدا يسعى الفتى لأمور ليس يدركها لن تدرك المجد لن تدرك المجد حتى تلعق الصبر حتى تلعق الصبر مم.
إن تسكت تصب قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها wato abin da yake so nan jimloli ne ya kawo akwai nassi na alqur'ani cikin su ka bayyana fi ilai madi ka bayyana fi ilai mudari'ai ka bayyana af'al al-amri ka bayyana asma ka bayyana huruf kun gane ko wato sai kai layi na dukkan abin da kake ganin fi ilai madi ne ka sake a wannan layi sai kai layi duk abin da ya zo nan kake ganin fi ilai mudari ne ka sake sai kai layi na asma sai kai layi na ne na huruf ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف wannan aya ta cikin sura kaza Allah bai sanya wani mutum ba cikin mutane zuciya biyu fi jofi a cikin sa ko wani mutum zuciya ɗaya gare shi ko ba gaba يحرص العاقل على رضا ربه لهنكلي يكن فديتو وجن يا زي يدد ubangijinsa sannan sai ce uhrus li dunyaka ka annaka ta'isu abada uhrus li dunyaka wato kai ka shuka ka shuka aiki ko ka ko kai kwazo dan duniyarka ka annaka ta'isu abada kamar ka rayuwar abada wannan akwai hadisi ma da ake cewa manzo Allah ya ce kai aikin nan duniya ka kamar zaka rayu har abada ko sannan kuma kai aiki dan lahirin ka kamar kamar yanzu zaka mutu na hadisi ne mara asali in ya zaka ka iya hadawa yayin da kake aiki dan duniya miraran a lokacin baka da lahira yayin da kake aiki dan lahira miraran a lokacin baka ya zai ya hadu ba zai hadu wani yasa alfata li umurin laysa yudrikuha wai saurayi yana ta kwazo duk umurin dan wadansu al'amuran da laysa yudrikuha ba ko zai kai gare su ba wannan rabin baiti ne da kuma lan tudrikal majda hatta talqa sabr dai rabin ki lan tudrikal majda ba za ka taba riskar girma da mutunci ba hatta talqa sabr har sai ka hadar tafi as-sabra dai ya kamata akwai as-sabr akwai as-sabr duk kuma kalmar guda ɗaya ke wasu ne shawon ba fatin an an masa wasu nan kasa ya zama matashi ke nan kawo mai matukar tashi shi ne asabar yusa wani ce asabaru مثل اسمه مر, مر مذاقته لكن عواقبه اهنى من العسل يقول الصبر مثل اسمه hakuri kamar sunan sa yake cikin ta ga dayan asibru wato akwai ne daki murrun muzaqatu dan dan sa akwai daki lakin awaqibuhu amma akibar da ke biyo bayan hakuri ahla min al-asali ta ku zama dadi wannan ma yace lan tudrikal madra hatta kal as-sabra ko as-sabra wato ba za ka taba riskar mutunci ba har sai ka dantsani tafi wato ba a samun mutunci a kyauta sai an sha wahala duk wanda aka ce wannan wani ne a kowane fage na rayuwa to sai bai su kwakwa kafin ya kai wannan matsayi in ka ga wani malami da ya burge ka to ka tabbatar ya sha wahala kafin ya samu wannan matsayi in ka ga wani mai mulki haka in ka ga wani mai kuɗi haka yawanci duk wanda ka gani kan wani matsayi da jama'a ke wato su kuma su samu to sai da ya ɗanɗana kuɗarsa kafin ya kai gari in tasduk tasduk in dai za ka yi gaskiya to za ka yi shugabanci daga sada ya sudu ne yana shugabanta a siyada daga na ka samu a sanyi in tasduk in dai za ka yi gaskiya tasduk to za ka yi shugabanci shi ne za ka yi za ka kare ba za ka yi shugabanci in ko kai to za ka ba mutum da sun shugabanci iri biyu ne akwai shugabanci na gashi an ɗaura kan kara gaban akwai shugabanci na ba kai ne shugaba amma duk jama'a sun aminta da kai ka ake nuna ajizan kanka to duk mai gaskiya zai samu wannan shugabancin to an naɗa shi a gari ko kuma ba a naɗa shi ba sai ya ga jama'a na sauraron me zaka faɗa saboda sun san baka yin ƙarya ina fata an fahimta yanzu a gajerin misalin cikin yan siyasa idan wani ya fito a ce kai maka da shi wani ya fito a ce maka da shi wani ma maka da shi da Muhammad Buhari ya fito yake zai kiranta kansa ko wanda yake tuhumar sa da ƙarya akwai wanda yake tuhumar sa da sata duk wanda zai tuhumar shi daya daga cikin biyu ne ko uku ko hudu amma dai mutum ce yana mutum gina ce ce ba an hana ɗaya ke na biyu kuma ya ce duk aikin da kuke da kuma kuta manta da garin su kowanne na uku kuma suna damawa lokacin da aka yi zaɓe na 1983 sun yi wata uku kawai buhari zo karkaɗe na hudu kuma wanda buhari sai su kinki ba su wani ba to kuma sai na ba sai ba kuma amma akwai wanda zai iya bada cewa kai ai ƙarya yake ko a mahin da ne ba da akwai wanda zai iya faɗin wannan to kaga wannan wato wannan misali ne idan mutum ya zama mai gaskiya ko musamman ya alakanta abinsa da addini to sai ka ga Allah ya sanya albarka cikin rayuwarsa da maganganunsa a wannan sauransu wani na kokarin sai an jiran wani kuma a ci irin wani wani da kuɗi ba ke san su jama'a ya sayar jama'a sun yadda shi ne girma ne ko ba za a yadda ba su karbi kuɗin kuma sai masa gwalo kada afna man zakkaha wa kada kawa man da sahana magana kan rai dukkan wanda ya tsarkake rai ya rabauta wanda ko ya sa ta yi datti to ya tafi to ina jin wannan dama shine karshen darasin sabon darasi da za ki ga irabi ne wato babi ne mai muhimmanci da muke son lokacin da za mu shiga cikin sa mu matukar tsara hankali babi ne mai irabi da bina idan wannan abin da muka yi a baya kamar mukaddima ce kuma hawo to yanzu za mu fara shiga ciki cikin babu da irabi da bina idan ma'anin na hawo ku gaskiya ka san al-murab ka san al-mabni ka san anwa na kowane bangare da su kuma yadda za ka rika sarrafa kalmomi da su da haka za mu tara hankali da na so in ce da ku ya kamata mu gaskiya ina buƙatar biya allo amma da kun za kawo wani iri amma da kun tambaye ni da na faɗa muku irin wanda nake so ako allo da na gani ba baki ba wanda ake bakin kanci ba lalle mai fari ba akwai fari akwai mai launin kore haka da za ka ni green wanda jikinsa mai laushi ne ba kanci ake sa masa na roba ne wanda za mu sami shi a kowane ne baya da nauyi da sauran sarrafawa kuma shi za mu yi amfani da shi ba sai da shakku ba za mu iya sayan mata mu yi amfani da shi rubutun ka ya fi daɗin rubutu ba ka da wahala sosai idan kun same shi wani ku same shi ba sai ku wannan wanda kuka yi na biyu amma dai tabbas dai baki ba za mu ji daɗin mu'amala da shi sai ya kamata a yi ta ci gaba ko ba haka ba kuma sai kowa ya ci gaba kuma banda yan arabiya ko ba haka ba yawwa to zan yi hakuri haka kun ga yanzu yanzu minti na mala karfe na wai yanzu ko har za mu je mu dawo nan mu yi magarba nan to Allah ya mu jama'a sai lokaci ne gaban Allah ya mu assalamu alaikum ko dukkan wata matattara ina an biya ينتابه القول والفعل ينتابه القول والفعل يعني يقصده القول والفعل ولا دان زمان su da an biya din su da matattarar jama'a su aiki da zance ne a wurin ba wai zance kaɗai ba aiki wato yana yaban su da ayyuka na gari kuma yana yaban su da faɗa da fita kowanne ya kowanne gani da naji ayoyin gani su da nawafi ayoyin gani su da naji kalma dai za su samu ana yin gani tana da gani ko dan mu zakar salim wani lokacin ko dan mu tafiye ko tuga daga cikin jumu'ul kulla ko tuga daga cikin jumu'ul kasra duk yana iya yiwuwa daga kalma ɗaya ana jam'in tafiyoyi daban-daban yana iya wani yau na manta ba an ba ku abin da duku don nasa hannu da duk wani amma duk wanda ya rubutu a takarda na ba shi da ban sa hannu amma duk wanda ya rubuta a exercise na sa sannan duk wanda ya kawo alahari ya tabbatar ya bayar kafin ranar lahadi na karba amma duk wanda bai bayar da zo da shi da sai shi ko ya aiko da shi ina da na faɗa muku nake zan tsaya za a karba har zuwa yanzu lahadi sannan kuma nake a rubuta a exercise sai kasance wata irin rubutu a kalle kalle takarda gaskiya ban karba ba sai shi amma duk wanda ya rubutu a exercise na karba matukar ya bayar zuwa ranar lahadi kuma alhamdulillah na ga duk sun yi kokari waɗanda ba su kokari babu su yi kokari wanda suke da maki kasar akwai maki biyar ma biyar ɗin maki ta na baki sadaka fi sabilillah amma ban da haka wallahi ko maki gaba da baki amma na ga yayi rubutu ya amfani da takardar da jiran sa na baki maki akwai kuma waɗanda ya kamata su kuma ba su ba su kuma abin da ya faru shine sai suka yi wani darasi suka ce sai wani darasi akwai ko mutum daya wanda ya yi dukkan tamrin din da wanda nake da wanda ban ce ba ya bi littafin gaba ɗaya tun da aka faru zuwa inda aka tsaya duk yayi sai na fasu maki ɗari bisa ɗari a inda ya yi kuma a inda ya yi da sauran jama'a dama duk ya tsinye a tsayin kuma gefen na ƙara masa ɗari bisa ɗari wanda ban sashi sai dai shi baya cikin rekod ɗina kawai tunda dai yayi na samu sa ina ba don kuma yanzu akwai wanda wannan kokarin akwai kuma waɗanda su idan sun zo wani kowa na ke ba su kai su kai su sai su wani dan tukus tukus da sauran akwai kuma waɗanda sun na lura da akwai waɗanda suka bi larabcin littafin suka bi suka kwafi akwai kuma waɗanda su kuma sun tsere larabcin su kuma ya yi kyau da duk wanda yana lura da shi wajen ba da mai akwai kuma wanda ba larabcin wannan littafin yau ba na wulwa zan yi rinda duk abin da mai wulwa zan ya tsara haka ya ba da ansa a haka wato ya so yake mun mai wato ya ba hannun ya dauka akwai wani ma da ya dauko a cikin addurusun na hawiya sun na gane in dai ina bisa fannin ne yan kasa kasa ba wai wani ya ba duk inda mutum ita kwana zan yi gane ita kwana ko shi zan kyale eh sasa daga ai shugabanci ne da aka ce sasa fili ma bin kenan ya so su mubarak shi ne daga na aka ce kaji a siyasa ya so suna ahlaman suna shugabantar mutane ahlaman ta fuskar kyawawan tunani ahlam jam'i na alhilmu kamar yadda muka faɗa yakan zo da jam'in alhilmu yakan zo da jam'in alhulumu alhulumu mafarki alhilmu kuma shine kwazo ko ko kokari ko juriya shine musallin ke cewa idza qila ilmun qul falil ilmu mawdu'un wa ilmun fata fi ghairi mawdu'ihi jahlu yake idan an ce dauriya ko hakuri ka ce da dauriya da hakuri suna da nasu wurin ba a ko'ina ake yin dauriya a hakuri ba domin yin hakuri inda bai dace ba jahilci ne da wata ina fata muku idan an taka su ko an fada ma ba daidai ba sai kai hakuri wannan karamci kai amma idan an zagi addinin musulunci ko me yana hakuri a ciki ya dace mutum hakuri a wurin a lokacin sai mutum ya nuna fushin sa sai ya nuna shi a sojan addinin musulunci ko ba zai kyale wani mutum ya fushin sa addinin musulunci amma mutum na iya yafi abin da ake yi kamar yadda sufar manzo Allah yake a yi masa ya abin da ya tafi bi sallah amma idan ka za ka kare dokar Allah ko manzo Allah ba zai kyale ka sai ya saka muku almuhim da yasu suna ahlaman kenan ahlam dan ne na alfilmu anan ne ba'idan anatu al'anatu shine bin abu a hankali cikin natsuwa ba tare da garaje ba dukiya ne na al'isri gani wanda shine garaje al'ana bi a hankali ko tsanantuwa na iya ruba tana zuwa da tattali tana zuwa kuma da tattu ai kun mun ba mun mun karanta cikin littafi da nan baka zo ba da tattali ka da ya kawo to tana zuwa malik ce tana zuwa malik ce tana zuwa malik ce wato shi misalin da ta cikin misalin da makaranta ne cikin mutane ka to wajen kawo mana misalin da ta cikin ربما يأتي الذين كفروا لو كانوا مسلمين in kira a duka ne na ko kira a duba ne haka ne ko akwai kira a duka ne ilimin da bai kira a duka ma da kira rubba ma ya wato lazi na kafaru da kanu musulmi akwai daga cikin ma'anonin da malaikar sun ke fassara ta lalle rubba anan littafi ne wato da dama kafirai za su ce ina ma a ce sun musulmi yauka ne za su jura su ina ma su sun musulunci a nan duniya ko a kiyama a kiyama bayan an riga an yi hisabi sun ga sakamakon musulun ko su san mace ko ma ina ma a ce sun yi ina ina ma a ce sun musulunci a ranar tashin kiyama tabbas rubba nan ne ranar ma na ta zama fitattu wanda wannan ورب ورب صائم لم ينل من صيامه الا الجوع والعطش ورب صائم لم ينل من صيامه الا السهر والتعب رب صائم وهو ذاك صام بي ازمن دا لم ينل من صيامه الا الجوع والعطش فابن بي صام في ازمن ساعتين كسوة دوري ما بعد الاداء لانه قام باعمال تخل بآداب الصيام أو موجبة أو واجبة هاكم رب صائم منه من صيامه إلا من صيامه إلا السهر والتعب فقدام من صيام الليل الله لا أظن أن يصام في صيام الليل الله إلا السهر سهل إدوته والتعب تكون بركي السهر بالها وتهان إدو بركي ومن طلب الأولى كثير الليالي سهر الليالي أجب سحر بالحاء سحر بالحاء شنو لوقت حتى بيجي كده يوم نجيناه من سحر نعمة من عندنا كذلك نجيناه هذا سحر الحاء من حسن أصبعه تقول ودوى سهر بالحاء أنا إلوكم نعم ايه عاطف عليه معه ادب ان ده mutum ya gina ko mai ke duniya ko kun koma kuka ne da su in da mutum ya gina ko mai ne ko ba ko ko ne ko ma ko ne ko ma da jinin duka da jinin hannu ko na mana ko ka samu a wajen kai mun duwa ban duwa ba na san ko wannan ba su da amma ban samu kamar da in an in da ake Allah ya sa na zauna yau to kuma zan samu wannan cikin da ke da kun da samu na'am رب رجل كريم كريم لطيف يعني لا رسول أحد تقدم أنا أحدد ya ban da gaskiya na san ko wannan ba shi amma ban san kana da in a inda ake an Allah ya sa na zauna yau to shi ne yake yin shi ne yake tun da ta gwanta na'am رب رجل كريم لطيف يا إلى رسول قدام أنا أبدا mutum miliyon shekaran su ana kulle alam ɗin da mun samu da cewa ruba ta fi littattafir wa ta fi littattafin akwai kuma lokacin da aka kawo wawon dan sauke ta zama a madadin da zan an shafe ruba ɗin shi a kawo wa an gane ku to a lokacin nan abin da zai nuna maka an shafe rumba shine abin da ya biyo bayan wadin zai zanta kasra gare ya nuna lallai mu ba ku lubina akwai mu ba da aka shafe shine rumba ina fata ku inda ita rumba da mata ko zai kai sun zama rumba a cikin galibi a cikin kamar inda imam kashi ke kawo wa bai ba su kudirin la yura musu ba ku hata matatu min lahun jinadar wa bai ba su kudirin a da rubba bai ba su kudirin rubba bai ba su kudirin la yura musu ba amma ta da rubba haka da yake wani min kamojin zahari arka su dole ko alayya bi anwa'il humumi li yabdadi rubba laylin كموج البحر أرخص بلغ علي بأنواع بأنواع الأمور بالسلم هذا من المعيشات ربع دهسة dan ka zana aka tambaye ka wawan din da kake wannan wawu rubda wanda bai sa lura da su ko kafa wa lailin kai kama da wallaili wawun kake amma ka manta tun wallaili
lamun jinsin da tawassul ma'arifa nan gurin kuma laibin ba tare da ma'arifa ba inda ya nuna a nan gurin ba su laibi ba akwai mu ba su da an tashi shi ne duk an bayin da ku na ai da mutum da aka yi ba ba rubba laili ta rubba ana ibadan ta zuwa ga abin da yake na kira ba za ka ce ba rubban laili da ba ce ma'arif na'am eh eh mm eh shi ne aka ce ba a lura da zahirin ma'anar ka gane fakilat ka ummu ko fatalaka Allahu ko la aban li abika ko la aban laka ko la abalaka wato idan waɗannan gaba ɗayan su asalin asalin su fil asli كل واحدة منها كل واحدة منها في الأصل جملة دعائية لكنها نقلت من معنى الدعاء إلى معنى التنبيه فإذا قيل لك تكلم فأمك فالمرأة تنبيهك على شيء ينبغي أن تفهمه لكنك لم تفهمه ina fata an fahimta da su wai haka wanda asalin su duk mummuna addu'a ce ga mutum to amma sai aka juya shi zuwa ga tambihi fadakarwa jan hankali ina fata za ku yi haka na fada turar na'am وربما يود الحكام اي هكذا amma sai dai matan a nan gudun a nan gudun kawai ba abin da ya rubba ma ya wadda hukamu ka iya cewa rubba hakimin ya wadda basa a filmin larabcin ka yi eh dan ka ce hakimin ba ya shafi ko kuce da hukuma ta yawa ba ya shafi kowa da kowa ba ما دام تدل على التكفير وإن كان اللفظ واحدا لكنه يتعدد لأن رب تفيد التكفير نعم إيه؟ مطاع... مطاعين في الهيجة الهيجة يا الحرب كده الهيجة muta'ina ana yi musu da'a da biyayya fil haija a wajen yaki to in ma saboda jarumtar su in ma saboda kyakkyawar ra'ayin su a wajen yaki din sai yasa sai ake musu da'a in sun faɗi magana ba a saba musu na'am al-istiqas eh eh kuma ya dauki wannan mamur ba kana nufin lamu a nan ne istiqrar kare da a to wannan abin bantu ne kawai na lafazan guda biyu na na alhamdulillah da ake kuru eh shi ne biyan halatta kawai sai lamu da istiqrar idan ka ce alhamdulillah ko ka ce alhamdulillah allamu fi kullu ta'birayyin لام الاستحقاق أما معنى الحمد باتين معنى الشكر بس معنى الشكر باتين معنى الحمد أما ده شو اللي من حيث المعنى الله تعالى يستحقه نعم بين بين القبض آه قبض بنتي التنوين أيضا تن daga ta'arifin su ya yi ta ya yi ta'arifin tanwini ba ke nuna saki na tun talhaku asar da ismi lafz da lafata to al-fard fa sai ka ce harakatun yusbituha amilul jar harakatun yusbituha amilul jar kaga akwai bincike na tsakanin na'am عليكم السلام ايه كم هرب الخط ايه كم رأينا domin gudun ba wawul katon wuce ba yi nan wawul atafi atafi take amma ba kafa take ba ai in wawul qasam ka'ida idan ta shiga cikin izini za ta sa zan zo mai zuwa wa tini wa zaituni wa turi wa layli idza yaksha wa samai zat ar-raja wal ardi zat as-sala ka'ida za ta suna zan zo mai zuwa da zaran ka ga wawul kuma abin da ke gaban ta bai zanto mai jarra zai iya zama ismi zai iya zama ko ne sun da ya kamar yaya ba wani kasan da kuɗe wai kana son me za mu tabbatar da da ya sa kawai zama kuma madalla sai ta li annahu yaqbalu at-tanwin zai ya karban tanwini in ka ba shi gaba da karba magana ta kai kawai akwai tanwini ne duk zuwa babu sai ka muka ce in ma akwai abin da yake yanzu kuma in an ba shi zai iya karba shine abin da zaka yi izina da shi na'am ga wani malami eh ya danganta wace irin mace ta iya zantowa sila ce kawai an kawo ta ne da tauki bil ma'ana la li ta'ani la li ta'ati bi ma'anin jadid akan kawo ma kawai da tauki bil ma'ana sannan akwai rubbama kalma ce mai zaman kanta wadda ba wata rubba'i mai zaman kanta ce haka take ita kuma rubbama wato kenan ba ita ce rubba wacce ba da mutum ma'ana ta mai yiwa mai yiwa ka iya cewa halu wana kadar su min yawan da adal magrib bai ba da an sace rubba ma mai yiwa a yi darasi mai yiwa kuma za a yi wato abin da zai taimaka muku shine littattafai waɗanda suke kulawa da huruful ma'ani wanda dama an wallafa su don su bayani kan huruful ma'ani da nan na faɗa muku duk na san waɗansu huruful ma'ani yana tabbatar na faɗa ba ka na aka yi darasin da aka yi wato wani abu akwai a fagen neman ilimin muhimmanci wanda a nan ɗalibai suna suka kiri ina a faɗin littafi ya wuce ba tare da ka rubuta sunan shi ba malamin da zai baka ilimi gaba ɗayan sa amma zai baka buɗan ilimi da kuma muna ma hanyar da ake biya ne ba to amfanin yin darasi a wajen malamin don yi suka ce ma dogon zangon da in kai ka ba hanyar sai kai shekara goma baka je ba sai suka ce ma ita cikin wata daya ina ba ta fahimta yanzu misali akwai karatu suka da dama akwai waɗansu mawad waɗansu subject da na karance su lokacin da muke karatu a Madina mutum ba zai gane kimar wannan abin ba sai yanzu da ya zo fagen da'awa za mu kuma maki sai a zo a fara shekaran karatu sai a yi wata uku malami na lakka da cikin littafi sun ga dalilin ya amfani wannan mun kuma ke yanzu na a shiga littafi kuma idan an shiga littafi ma ya maza kare ka gama littafi ka to wannan wata ukun da zai yi maka a ciki zai baka muqaddimat na wannan ilimin da inda ilimin ya sa gaba da kuwa suka fara wallafa a kan tun daga karnin farko da aka fara wallafa zuwa yau muhimman littattafan da aka wallafa to cikin littattafan kuma sai a zo a yi musu dirasa ta musamman a yi musu study na musamman a cikin su littafi kaza ya fi wanda wane yi a shekara ta kaza daga nan sai littafi kaza ce to idan kana neman kaza littafi kaza in kana neman kaza littafi kaza waɗannan bayanan da mutum ya su a kirme da aka yi cikin wata uku ana yin su yana kyale ka kaɗan suke shekara goma ba kai gare su to don haka sai ka cewa da ka je kasuwa da kuɗin da ka san littafin da ka je siya mutane suna ta sayi gurbe suna tara a gidansu ko kuma suna zabar da ta kabo musu tara masu muhimmanci sai ne suka masallacin nan da da suka sai kai zanto naka rabin naji ne amma naka sun fa amfani saboda shi haka yake ganin tafiya a kasuwa kuma yana auna yana cikin ba tare da shawarar malami ya dace ko bai dace ina ba ta an fahimta yanzu kamar misali wani ne ya zo zai fi tafsiri saboda ya ga azumi ya mutu kuma kina tafsirin azumi ya ga takwas tafasir ya saya tafsirin da babawi ya saya hafi ta sawo ɗarin jalalai ya saya tafsirin nasafi ya saya abu su'ud ya saya fakar jinin razi ya saya ba da yanzu tafsirin guda nawa shida sun tattara waɗannan littattafan gaba ɗaya guda shida wanda kuɗin su a yanzu bin kirga su ɗin nan da waya dubu talatin da sai masa su tunda kowanne yana da akwai wanda yake mujiza ai da yawa kamar su nafsar dinin rabi misali to gaba ɗaya ni yanzu wannan idan mutum zai nemi da shawara gare mallaki ibn kasir ya zai mallaki dukkan waɗannan inda zai tafi ibn kasir ɗaya duk ya fi waɗannan amfani shi ne amfanin mutum ya samu malami cikin kowane fanni za ka yi karatu kuma zan to malamin shi ma ya karanta fannin a wurin wani malami ba kawai a kutse wa ilimin ba ka san yanzu ana yi wa ilimi kutse da yawa kwarai da gaske ana yi wa ilimi kutse da yawan gaske mutum da karanci fanni sosai ko kuma ya karanta shi kadai ba a hannun malami ba amma za ga yana nema ya mayar da kansa shekul islam na zamaninsa to wannan akwai bambanci a cikin misalin yawan bambanci misalin yawan to wannan yana da muhimmanci a wajen ilimi gane irin wannan kuma shawarar malami sai kai suka sha mutum zango da yawa domin in mutum mai adalci ne yana karantarwa ya san kansa ya kuma san cikin sa'annansa waɗanda suke ɗaliban ilimi irinsa ya sassan su kuma in zai adalci ne ba kowa matsayinsa na fahimta da Allah ba ki a fannin da yake gani ya dace ka iya zuwa za ka karanta wani ba wurin ko ba ka uzuri sai gaskiya ga za ka karanta a wurin wani in ya fi ni fahimtarsa adalci kenan ina fata an fahimta amma yanzu ba kowane malami ne zaka je littafi da wurin kai ce a wannan ban san shi ba da wurin wani amma in ka tambaye shi malam ka san komai zai ce bai san komai ba to amma ya asin ya zauna ya tuntar ka bayyana kowane littafi ka zo zai karanta masa da nahawu da sarfu da adab da wasu ko da yake yawanci da nahawu da sarfu ba a yi musu ganganci an yi an zuwa littafin addini ganganci sama da larabci an ce wa littafin addini ganganci saboda yawanci a cikin larabci akwai lungu da yawa wanda idan mutum bai iya ba da ya fara magana za ka san bai iya kafin da ko ina za ka gane bai iya ba ba amma yanzu misali ka ga littafin addini sai gana masa zannan sai da mutum yana karanta mutane mun salawul hadisi shi ba bai taɓa yin auren wani malami ya sauke littafin ba saboda me kawai yana fassarawa daga larabci zuwa hausa haka muka fahimta shi ne ilimi ko yana karantar da fikihu ko yana karantar har ma akwai wanda naga suna dangantin karantar da usulul fikihu kuma na rantse da Allah bai taɓa koya wajen malami kaga akwai danganci a cikin wani da rashin ganin kimar ilimi ko danganci a cikin wani akwai kuma ilimin da ba zai fassara zuwa hausa yanzu duk wanda ya fassara to sai ne suke zuwa harkar hausa a yar da su fi ilimi don ka'ida sai yayi ƙarya ko shakka ba zai wahala mutum ta tsara zuwa hausa islahat ne ka gane wanda matakin fahimtar sai yake zai gane ya gane wanda bai gane ba ita ta gane da shi ba gane ba duk yadda kai ya gane matakin fahimtar su da kai fahimta ba zai gane to irin waɗannan al'amura duk yana da kyau mu sa lura a kansu kuma sabo yana cutar da mu in dai mun saba da malami za mu karatu a wajen in kuma mun saba da shi ba za mu karatu a wajen to wannan ma wani ganganci ne da mu ka ga yanzu zan ba ku misali kuma tsakanina da Allah zan faɗa muku ku sajjala dai ya zama tarihi ko da wata rana bayan raina kwaye kai da akai yanzu misali kafin su fara karatun sura korai an fara yin karatun sura a wani an fara a ina mala aka fara nan masallacin waifin malam ma'azin ko to wallahi na rantse muku da Allah malam ma'azin ya fi musulun sura ina muku rantsuwa da Allah ya fi mu fahimtar sira amma lokacin da ya fara tunda ba saba da shi ba ba a zuwa har yadda ke daina amma na rantse muku da Allah kun dai ba baki kuke daina ba wallahi tallahi ya fi mu fahimtar sira amma magana ce ta ba ku saba da su ba ko kuma baya wa'azi ai kabara to ai hukumi mana yanzu dan gonan Allah ku in za ku faɗi gaskiya wa ya fi kamata a fahimci maganar sa tsakanin malam Abdul Wahab da ko malam Mu'azzam malam Mu'azzam amma kuka yi hakuri har kuka rinka fahimtar malam Abdul Wahab dan ne kuka yi hakuri ku fahimce shi a lokacin da malam abdulhab ya fara darasi sun san dai tare muke zama sai bayan ya gama sai kuma in tace muku me yake yau da gobe yau da gobe mun ga irin ilimi take ba ku yi bane kun zauna ina ba da dubin da to haka al'amura dan akwai wani abu ne zaka samu a fannin ilimin wani yana da sha'awa a kan abu bayan yana da sha'awa a kai kuma ya nace a kansa su malam ma'azam a halit a yadda na fahimta yana da sha'awa dama a kan sira kuma Allah ya taimake su lokacin da suka karanci sira wani malami da ya karanta da su wanda kwararre ne matuƙa a kai to kuma ya tafiyar da tsarin sira din a bisa da tsari na ulama'ul hadith wajen nakadin kowace ruwaya da su kuma wanda dama ya shafi fannin su na hadisi to sai wanda ya taimaka musu taimako mai yawan gaske to haka al'amuran da yawa ko mutanen da za a iya fahimtar su Allah ya ba su fahimta ya ba su ilimin ya ba su abin amma mutanen babu ruwan saboda galibin abubuwan da muke kasa bambancewa bambanci tsakanin wa'azi da ilmantarwa wa'azi da ilmantarwa wannan yana cutar da mu a nan kasar a nan kasar don mai wa'azi malami ne amma inda mu mai ci gaba ba don mai wa'azi bane malami don da kankanin ilimi za ka iya wa'azi amma ba kowa zai iya karantarwa ba sai wanda yake malami ko ana da kalli ɗalibin ilimi mai kwazo domin wa'azi ne yake bukata daga cikin abin da wa'azi yake bukata akwai murya wanda za a bi ka daga nesa daga cikin abin da wa'azi yake bukata akwai karfin hali da tsayawa wajen gaban jama'a kai magana mutane duk yawan su ba sa ma kurkuri shikenan sai kuma ka haddace waɗansu yan ababen da za ka yi misali da su aya biyu uku hudu sai ne kuma kai kai da da karfin hali da bayani da karfi kowai ka abin da sai ku haka da ka kuma wallahi shine kawai abin da wa'azi ke bukata za ka yi ɗauko malamai da suka shahara da wa'azi an san su masu wa'azi ne tun da daɗewa in ka zo ka ɗauki littafin bulogin maram ka ba shi ka ce ya karantar da mutane kitabul bulu'a kaɗai billahi lazi inda za ka tara masa duk kuɗin kano ba zai iya ba amma ya tare da wasu in yi zai kuma sai an bari to kasa bambance tsakanin wa'azi da ilmantarwa shi ne abin da ke walar da mu kuma dukkan wanda yake dan tsarin wa'azi ne sai ka samu baya iya bada ilimi idan kullum ai wa'azi to kuma wa'azi abu ne da yake da lokacin sana'a yake ka dan farkar da mutane ka zaburar da su yana taimakawa wajen jama'a su taru amma baya iya tsare su wa'azi zai iya tare jama'a amma ko ba zai baka tabbacin zauna ba sai abin da ya zama da su shine ne ilimi domin duk yayinka a wa'azi za ka yi tashi ne na shekara ɗaya ko biyu a wannan lokacin da kake cikin tashin shekara ɗaya ko biyu bayan ka yi biyu duka uku na wannan shekara biyu to kuma wani ya taso ko da biki ka baki ba sabo ne ko an daɗe ana jin saboda haka in yi ya dan wa'azi kuma kun su karkata zuwa gare shi ce wani sabo ya fito yanzu a rika haka ku ai ya fi wani ana nan kuma wani zai zo kuma kun sai a sake dagowa ana nan wani zai zo haka za a yi dagowa to da an yi babu yadda za a yi ka zama mutum ya yi shekara biyu yana azumi ana ta tashe ba tare da wani ya zo ya keta ba zai inda wa'azi ne ba tare da wani ya zo ya keta to amma idan ilimi ne in zai shekara ɗari in dai da gaske ne na ilimi to yana nan yayin sa baya wuce ko musamman in yana bi ne bisa ga tsarin sunna ba bid'a ake ba ko musamman in Allah ya arzuta da ikhlas ba wai za a samu zafi ba za a samu zafi amma kimar ta ilimi yake bayarwa kimar ta ikhlasi zai samu tsawon yana da ko shekara nawa za a yi za a iya samun wanda suka fi da ba wannan shine bambanci tsakanin wannan kuma abin da hukur gobe wanci wa'az sama da ilu wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata ku fahimta a matsayin ku na ɗalibin ilimi bambanci tsakanin wa'azi da ilmantarwa da wa'azi mutum baya zama malami amma da ba da ilimi mutum ke zama malami ko mu gane bambanci tsakanin mutanen guda biyu Allah gane din na littafin wa akwai littafin wannan al-mubinin labib na ibn na ibn hisham mubinin labib na ibn hisham jizgi guda biyu ne na ɗaya da na biyu gaskiya a wannan a wannan fagen cikin ya yi fice to ya ka samu littafin da ya fi ya jera suna bisa ga hurufin hijabiyya zai fara da a ya kawo maka ma'anoninta a cikin larabci daga cikin ma'anarta akwai annida wato kira daga cikin ma'anoninta akwai istifham daga cikin ma'anoninta akwai kaza ya ta tsara ma kuma yana kawo maka shawahid daga cikin maganganun laraba na da ko a waƙe ko a rubutu na zubi wani lokacin ma da ayoyi wani lokacin ma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi a ita kadai sannan kuma ya a ya hada ta da la ko a ya hada ta da ma ko ama har a zo kan amma ma'anoninta a cikin harshen larabci gaskiya yana da kyau da yi kuma yanzu za ku saya ku nemi tahqiqin Muhyiddin Abdulhamid tahqiq na Muhyiddin Abdulhamid don ba ko ni tahqiqi bane ba yake da kima amma akwai malaman da Allah ya ba su baiwa wafaffun muhaqqiqun da aka sani a wannan zamani irin su Muhyiddin Abdulhamid irin su Abdul Salam Harun ina nufin a kutub waɗanda suke manufa ko sauransu suna da kokari kwarai da gaske za su tace musu littafi su yi ta aliki su yi sharhi mai kyau lokacin magarba ya kusa zo to insha Allah gobe eh ban ji ba eh ban ji ba ka zanna da shi ma kunta baiti ne mun karanta shi da haka kuka je da shi da mun sanin ka wannan gwada kuma an yi karatu ta zanna bi shi'ri in ma kunta qa'ilahu in al-ghina'a li hadha shi'ri maidanu abin da yake nufi ta zanna bi shi'ri yayin da zaka fatuwa ka karera ta kar ka karanta ta yadda ake karatun gobe sai idan ka karanta waka yadda ake karatun gobe ba za ta yi daɗi ba sai ka rera ta shine ta zanna bi shi'ri in ma kunta fa'ilahu mutakar dai ka kasance kana son ka faɗe innal ghina'a li hadha shi'r maidan wato rairawa bangano da waka wato shine ke fito da waka a sarari kowa ya tsaya ne mahalarta saboda rashin rairawa to rairawa kuma akwai rairawa wadda galibi uba ba suka fi amfani da ita na kusan sai mun zo wajen za mu yi amfani da wannan salon rera waka saboda usulubi na adabi da yi zunubi ta'ala wanda za mu rika sa waɗansu da dokun suna karanta ko mu yi hakuri haka jama'a lokaci ya riga ya ko an kofi kiran sallah gobe da insha Allah da za mu abin
a yanzu da kafirai da musulmi da munafikai kowa tunani ke afghanistan afghanistan ne ya musu wannan yawan akan amana